kamar a hauka ke bullo mu to yi maganganun da ba su da fa'ida wanda kamar su'ali da yawan kamar abin da ba su da fa'ida Thank you. فبضاعه المال بضاعه المال يكون الدنيا شيئا حقيقه بتبادل الله sai a cikin Allah ya yi mata da suke da ruwa ki daya a wajen da ta mutu na wata da wani yake na gaba ki daya Allah ne na shi ba da dukiya da ba ki da a cikin Allah wannan ba Allah wajen shi ba ni da dukiya ba amma duk abin da ba wannan ba ba da dukiya da ba sai a kai an zubar da domin ba za ki yi ba. Domin yin ma'ai, domin yin wahabi da neman abaka sai kuma kanan haka. Hukumin ma'ai da kuma saba wa iyaye da saba iyaye mata da zuwa ya tafi a cikin turare da sama cewa man a hakkun nasi wato mutum na sahaba. Ma'ana waye mutum cancantar mutane da kyautatawa ta mu'amala ba magana ta faru da shi duka mahaifiyarsa yake sanarwa da shi zai fara sanarwa da shi zai fara yake fara sai a nan wani daban da bala ce sannan abuka sannan ba abuka saboda wato an ƙarfafa haƙƙin uwa a kan ɗa fiye da na uba saboda dalilai da yawa dalili na farko a zahiri uwa ita ce mai rauni uba kuma shi ne mai ƙarfi uwa za ta fi buƙatuwa wajen taimakon sarki fiye da yadda uba zai yi zai buƙatu wajen taimakon sa da aka fi da za ta ƙarfi sannan kuma da uwa ta fi kusan ta fi uba kusanci da ɗa akan yadda uba yake da kusanci da sarki zai ya uwa ta yi nesa da ɗansa amma uba zai iya nesa da ɗansa shi shekaru ba su rayuwa amma ita uwa ko da shekara a cikin ɗansa kuma sannan wato da al'adun da uwa ta sha a kan ɗa shi uba da sha irin su ko da dai uba shi ne da ɗaukar nauyin da tare da ɗan to amma har haka wahala aka ba shi da duka da ɗaukar cikin da launayi da wahala duk da zai yi kawo mata abinci zai kawo ya aji ko ya zo da magani shi ke nan amma ita tsawaniya da ya da sakan ɗaya ba ta tafi da ita ba tana tafi da shi tana wani tsalawa da ba na rauni kan rauni rauni kan rauni har ta haihu bayan ta haihu shi ta dinga mu'amala da yi a jaririn da wani shayar إلا هؤلاء تقبل الإسلام إلا هؤلاء تقبل الإسلام لو تريد يا شيخ أما الشيبة ولا من الإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى كلام مجلس تفيدك حتى هو أكون قضاء بعد الشيبة شكرا من الحال لأن قال جيبا وعجبين هو لو يكتب هو أكون قضاء شيخ أخرج من الله أكبر نور أكبر فوائد البنات النبي صلى الله عليه وسلم يا أحد أبني ومستشفى يا ماتا سمو دا أبدا أكفي أو يلوك شو جمع جو أكايب أبدا سمو دا قول كنت جامل أبو الدنيا تجاوز وسلام أبو الدنيا بسيا بكي وسيا كشكاكا وجمع إذي فارك كشكاكا من تكشي أو هذا إذا ما تكايب إنتي ما تكايب أولا ولا تراغب والسنة تتلزم سأل عن غرض الألاف وإذا الموجود الكثير لك لأي جوي يجري لك فقول بسم الله أيما كنت لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في السورة وذكر الله أخرى على حيث ما كنت أبيك الدم وأنا وحينا بك فثبت له قال لنا هذا ثم kacewa shi kuma da da kai muna da kiyaye shi suna ce cewa wanda yake saban Allah to akwai shi kuma baya da imani daga cikin yana da imani ba zai iya saban Allah domin kasancewar tsarawa ba yadda zai yi nata sai ya tabbatar mai kayan da baya ganin sa. ko kuma in yana ganin sama ya yi hikimar da bai gane da cewa ta tare da ba ko ku a'a yana ganin sa ya san da tare amma ba yadda zai yi saboda ya san sannan balawa ne ke hau ita da kai balawa ya san da cewa ina abuwa ba amma idan ya tabbatar mai kayan yana ganin sa kuma ya san da tare kuma yana iko a kansa ba zai ɗauka da ashe idan ka san Allah na ganin ka kuma ka san ya san saba maka za ka kuma yana da iko a kanka a kan da za ka saba maka sannan to kuma ka je kai to akwai shakkun cewa ɗayan kullum shan bai kwanta a zuciya ba ko dai baka san ma yana ganin ka ba ko ko a yana ganin ka shi ma bai san saba mai za ka yi ba ko kuma ya san za a kashi na bai iko a kanka bisa ka hanyar maka da fata ne duk wanda aka ya saba Allah to akwai tuhumar cewa imani bai zama ganin jikin ba shi imani ya zama jikin nan gaje Allah ya ce bari zakka ta kama abu sai ga gurin haɗe ne shi sai ga cewa zai iya hukunta ta yanzu tsoronsa sai ya saka gaba da za ta gudu da kuma hanci ba kullum ita suna da abu da ake kare suke ya mana wanda ya koya wa cewa kullum in zai kwanta ya ce Allahu wani Allahu nabi Allahu shahi kullum ka daga bana kullum ka ce Allahu wani Allahu nabi Allahu shahi har sai da abin ya zai zama jiki sannan ya gaya masa ma'anar abu cewa in ka san Allah na ganin ka tare da kai Allah na ganin ka Allah yana san da abin da za ka yi saba masa da ke wani gida ba. San da shaitan a zuciya ka ba mu shawarar ka saba Allah da cikin wani mai zai zuwa. Sun ka kana so za ka yi saba masa. Ba a cikin yin da aka ba ka yi sassan ka kabila mummuna da kyakkyawa kyakkyawar sai shafe mummuna da su tana sanadi na tsayyar sallah azhar idan ka yi ta to abin da ka yi bayan ka yi azhar da aka san in kai da azhar Allah ya zaka saba maka shi tsakani haka nan zuwa magarba in kai magarba ta ta fi bayan wanda mummunan aiki ta fi bayan mummunan aiki mutu ke shi ke shafe shi haka nan isha tana mutu ke zai da aka tsakanin magarba da isha haka nan asuba yana mutu shi da aka tsakanin isha da asuwa haka nan juma'a zuwa juma'a yana mutu shi abin da aka yi wani tsakanin haka nan ramadan zuwa ramadan shi ma inda na kira shi biyar sanya kwanakin na tsakanin wato istigbari ko salatin annabi ma'ana yana kankare mummunan maloli yana kankare mummunan mazoji guda uku wato tsaye ko tubu mazauni ɗaya ka ta ambaci Allah a cikin ba sai ya ma kafaran mazauni dubu da kai ko ka ambaci Allah ba za ka suna ba ce kusan da mutum ya zauna mazauni in ya gama abin da zai a mazauni sun zai kai ya ci su ibadu ya ambaci Allah ya yi zafi wa zara ta ba a duk abin da ya yi na laifi a wannan matsalolin Allah da shi. Karka ya karka ya zauna wato wato majalis da kawo majalisar lam yakun lahati illa kana da wani bar kiyama kirata. Mutane ba su zauna a wani matsaloli ba ba ka ambaci Allah a matsalolin ba haka ka tashi. Sai wannan matsalolin ya zai musu a ƙara rana da kyau. domin duk abin da kai na saɓan Allah a mazauni to da ƙarshe ka ambaci Allah za ka tashi to wannan ambatar Allah ya shafe duk abin da in lana alkiyama aka ɗauko bidiyo ɗin za a yi ma hisabi to an zo sai ne wajen tafi da babu kone a wajen ba a matan Allah ne. Tabbatin wato ko koyi kai da mutum aka yi ta maganganun wani aka yi da ƙarshe in aka yi masa istidbari aka yi wa istidbari a wajen Allah to wannan kimar da suka da shi sai Allah ya shafe ta ba za a nan ta wa halittun nasa da yi wa mutane mu'amala da kurikin hankalin da kyakkyawar mu'amala kyakkyawar ɗabi'a tana shafe mummunar ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul umuri mafi alherin al'amura a wasatuha wato tsakatsaki komai kar a take har a take mafi alherin baka yi can ƙarshe ba ba a baka kuma a baya ba akan wanda da yake tsayira sannan ana adawa sai dan adawa ya ɗauke da mashi sai ka ji ɗan ce da kayan da ba irin sauran ba da ke da ayyar duka wannan ba shi ne shekara ta kaza in ji ba ta faɗa wa wani kuma mutanen sanda ko wani ba ta guda wani aliya sai ke faɗin dabarun cikinsa wanda na rike da ke idan ka zo kacin ka kiyaye shi da farko kuma ka kiyaye da ƙarshe za a kai da wura a faɗa haƙi in ji aka wuce shi ko kai kiyaye zama kai ka tsara in dai kai kake tsarawa to wata nan za a za ku kuma ka kiyaye ka zama na ƙarshe in ka zama na ƙarshe na ma wata za a yi ba to na mara kana tafiya na ga wato kai da wura a faɗa haƙi wasu yaran alherin labari magana tana nan sun mai na cewa a habib habibaka haulan ma Allah an yi kuma bagiraka yawan ba wa habib bagiraka haulan ma Allah an yi kuma habibaka haulan yawan ba yace in za ka yi ya ji magana yace ki yi fata da idan kuna soyayya da mutum kar ka yi soyayya ka kwai ita soyayya ba ma'anar kwarewar ya zama da gabashi ɗaya ba ka da wani tsari ba ka da wani sirri ba ka da wata mu'amala a cikin wannan bizanta yanzu to ana samun kuskure wata rana kuma ya zama ke yanka to in ya zama ke yanka ba to in ya kuma da yaki ba inda ranka nade don ba zan gudu da zai naka to haka ma ke yayya in za ka cin mutum ke shi sama sama kar ka ƙin shi kwata-kwata in ka ƙin shi kwata-kwata ka baki ɗaya hukun mutunci da alheri tsakanin da shi ka so shi su gaba daya to abu ne mai sauki Allah ya zuwa yau kuma ya zama mai yasa to kuma duk haka haɗa shi saboda ba abin da kai ba lokacin da haka Allah ba an yi galibai da kuma bayan da jin hadin jinin gawaja wallahu kaje Allah ya yi ku da ba ku haɗa fuska yanzu kuma Allah ya yi wani juyin yanzu wato juyin suna wato amini musulmi na kwanci kwanci kuma zai ga ba a zama da abin da aka yi zuwa sai ne da kai kaza sai ne da to amma da abin da ya yi sama sama to aka shirya ba za a fasu da wani mummunan aiki da wani yayi wani zai ba kai da amma dai za a yi kawai dai ba ka yi amma ba a za a rawar ko kada kana a cikin kaci ka ba amma a cikin kai ne kirkin ka ba kai ne ma kai ka ba kai kai ya gurin a kai ka ba sai ka zuwa a kai ka ba kai ka taɓa kaza kai kai kaza to sun sai aka gama kuma da zai yanzu sai kawo kawo mako kai da kanka sai ka rage da kungiyar abin da ya dace ita magana tana da ruwa ce kai su muri mafi matsakincin lamari wato mafi alherin lamari kai matsakaici suna cewa wato kalilu dawaki man yasiru munajjija ita duk wanda yake yin dake a kogi to bai fiye kulawa ba kaga mai hankali shi ne wanda yake bin jefa gefe wanda yake yin jefa gefe wannan shi ne amma duk wanda yake daki a tsakiya wato inda salamatu da sahili suka ce zama lafiya yana gefe kar kai tsaye kar kai wato dace haka kore inda za ka
wa shi ne sai qawlihi a sauri mura wa kuɗi
wa qawlihi ahlib habibaka hawlan ma asa an yakuna na bayyana ka yawon ma shi ne da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce habib habibaka ka so masoyinka haulan wato sannu sannu a sa an yi kuna bayyana ka yawon ya kusanta ya zama matsayinka a wata rana wa qawlihi az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace az-zulmu kaga zalunci zulumatun dubbai ne yawmal qiyamati a ranar alkiyama
wa qawlihi fi ba'd du'a'ihi domin eh, in ka zama mutumin kirki to shi ne zaka zama wato cikin haske cikin hatta ka ka ga ana cewa barura na kata bisu lori su suna cikin duhu ku kuna cikin haske kuma kaga Allah ku dan san mana fitila kuma ɗan hasa shi ba so suke fitila ta nanu a idan zuwara a kun kwalta da sunura a duniya can hasken ne ake a can ake ɗasu hasken amma ba nan alam ba
wa qawlihi fi ba'd du'a'ihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama a sashen addu'o'insa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika Allah ni ina roƙonka rahama daga wajenka ka hadidiha qalbi wato irin majami'u du'a'i din nan addu'a da in kai ta ba abin da ka bari ba abin da baka faɗa ba komai ka faɗe shi daga cikin addu'o'in sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika Allah ina roƙonka rahama daga wajenka wannan rahama ta habibi ha qalbi rahamar da da ita ne zaka shiri zuciyata wa tajma'u biha amri dukkan lamarina da ita ne zaka tara mu su waje daya wa talummu biha sha'ati wata lummu bi ha sha'ati ma'ana ɗaiɗaikun lamarrana ka tara mu su ka haɗa su waje daya wa tuslihu biha ghaibi da ita ne za ka gyara abin da zaka kuma na nan idan na yi tafiya da wannan rahaman ne Allah za ka killata min iyali na ka killata min dukiyata duk abin da yake nawa ne ko ina nan ko ba na nan da wannan rahama Allah za ka aikata aikin ta min shi
wa taruddu biha ulfati kuma wato da ita ne Allah tabaraka wa ta'ala za ka dawo min da al'ulfati sabona
وتعتمني بها من كل سوء wata fa'u biha shahidi ko
وترفع بها شاهدي kuma da ita ne za ka ɗaukaka abin da nake halarci a wajen mana ko da ina nan ban da iko komai Eh, in kamar yadda ba na nan ma nake son ka alkinta mu to in ina nan ma kai ne za ka ci gaba da alkintawa ya Allah تزكي بها عملي da ita ne za ka tsarkake aiki na ya zama ban yi shi da riya ba تلهمني بها رشدي kuma da wannan rahaban ne Allah za ka kimsa mun shiriya ta وترد بها ألفتي kuma da ita ne wato za ka dawo min da al'ubati sakona ta aiki وتعتمني بها من كل سوء kuma da ita ne zaka kiyaye daga dukkan mummuna in aka ce me ba a shigar a nan ba za ka isa abu kaza ba آه.
Irin komai ya shiga a nan ba sai an ce da kaza da kaza da kaza a iya wannan maganganun to rayuwar duniya da lahira duk mazala ya roƙe ta a yau saboda jawami da kalmi da aka ba shi
اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء kuma yana cewa ya ubangiji ina roƙonka rabu fil qaba'i ma'ana a cikin hukunci ونزل الشهداء wani zulun shuhada'i wato ina roƙonka ko alƙaba'i hukunci ko kuma alƙaba'i lokacin cikawa Allah ka ba ka sa mu zama mana bauta kuma Allah ka ba mu zulun shuhada'i masaukai irin na shahidai a ranar alƙiyama
وعيش السعداء a nan ra- duniya Allah ka ba mu rayuwa ta masu arziki النصر على الأعداء Allah ka ba mu taimako akan makiya إلى ما روته الكافة عن to الكافة haka addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke daga zuwa abinda tulin jama'a suka rawaito daga tulin jama'a
من مقاماته daga wuraren da ya tsaya ya maganganu ومحاضراته da mahadarorin ma'ana lakcocin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi وخطبه da hudubobin da ya a juma'a da idi da sauran wurare وأدعيته da sauran addu'o'insa ومخاطباته da zantuttukansa da alƙawuran da ya kulla tsakaninsa da al'ummatai da hukumomi ما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة la yuqasu biha ghayrahu wato a da magana sallallahu alaihi wasallama a irin wannan za ka ga ba a yi saɓani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a martabar da ba za a iya kwatanta shi da wani sa ba domin duk wani alƙawari ko wasiƙa ba za Allah ya rubuta har yau in aka karanta wasiƙa sai an ji wato gogewa da ƙwarewa da hikima a cikin yin wasiƙa da kuma tsara kowane abu sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da matsayinsa
وهذا فيها سبقا لا يقدر قدره kuma a lokacin a in ka karanta irin wannan za a ga annabi sallallahu alaihi wasallama haza ya tare fiya a cikin ta sabakan ma'ana karan bara ma'ana shi ya tsere
وقد la yi kaddaro ba za a iya kaddara fiya a cikin ta wato fadar hu gwargwadon sa ba
وقد جمع من كلمات التي لم يسبق إليها amma ta zantukan annabi sallallahu alaihi wasallama irin zantukan da ba a taba ji an riga shi da su ba ma'ana a bakinsa kawai aka taba ji a larabcin ma akan kansa ya yi wasu maganganu da shi ya kirkire su na hikima wanda har yanzu kuma ana amfani da su.
ولا قدر أحد أن يخرج في قال به Alaiha kuma wani bai samu iko ba an yi firiga ya zuba fi kalibi a cikin burgamansa alaiha a kanta ba كقوله هني الوديس kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hamiyal wadi su mana karin magana ne amma a bakin manzala aka fara ji cewa hamiyal wadi su mana tandiru yayi zafi eh alana hamiyal wadi su yake sa yanzu ne tandiru yayi zafi idan aka fara yaki to san da idanuwa suka yi jajir kura ta tsirrike kowa yake neman ina ne matsira to manzala zai ce alana hamiyal wadi to yanzu tandiru yayi zafi ma'ana yanzu za a fara idan mai waina tambayar da ya ba za ta fara cikin waina ba ai ka ga da duk ba a fara komai ba eh yanzu ne za a fara isa manzo Allah sai ce alana aliyal wahid yanzu ne tambayar rani ko kuma idan ya sa wato training na soja cewa a yi tsere ko wani da wani a yi kokawa to idan suna yi karfin su ya zo wani daya ya zo daya an ka ai sauki lokaci babu wanda ya kada wani haka dai kowa na numfashi idonsa ya yi jajir kowa ya gaji da sai zai subuce ma in ya rike shi zai faɗi da kansa kuma zala sai ya miƙe yana daga cikin gari sai ya miƙe zaune sai ce alana halil wadi eh wato ira kan shi ashja'atu sabru sa'ad sadaukantaka hakurin minti ɗaya ne yake kawo sadaukantaka lokacin da kuke yi da abokin faɗanka to lokacin da kuka gaji a sannan duk wanda ya yi haƙurin minti ɗaya to zai buge ɗaya to in ka kasa wannan haƙurin da shi in ya zai buge ka
وما تهت فأنت wa ma ta hata ba an fiji laraba ba saba jin wannan ba amma mazala sallallahu alaihi wasallama shi ne ya kawo wannan cewa wa ma ta hata ba an fiji wai abinda ake nufi mutumin da ya mutu wato ta kisa to ba za a ce ma ta hata ba an fiji ba domin inda aka sare shi in aka sare man wuya to ta inda raunin yake ta nan ran ya fita amma in lafiya lau ya kwanta to nan ta hancin sa ya fita to ga wanda ya kwanta ya mutu sai su ce ma ta hata ba anji ma'ana ya mutu ba kashe shi aka yi ba ran ya fita ta hanci to a manzala sai amfani da wannan karin magana akan mutumin da aka tirzasa shi aka yi abin da baya so yayi abin da baya so sai ce ma ta hata ba anji
ولا يدب المؤمن من كل مرتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala yuldagul mu'minu ba a taran mu'mini ba a cizan mu'mini fi wujiran min wujiran alami marratai na haso biyu mutum wato eh, ya sa hannunsa a rami a cije shi ya zaro ya ga jini kuma ya sake sawa manzo Allah ce mu'mini ba a mai haka in dai sa hannu a rami aka cije shi ba zai ƙara sa hannu ba sai dai wani abu kuma saboda wato abu izza da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama shi wani mawaki ne aka kama shi a badar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kashe shi ba ya shigo cikin kababbin yaki ya zo ya dinga kauɗi wajen mazalla kai mun rai kai mun rai wallahi shi da sanin ke na biyu ka san mu mawaka da neman kuɗin mu nan muke halaka nan kaza kaza garin kaza kaza kaza mazalla ce ya yi rantsuwa cewa ba zai ƙara shiga ta wanda za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku sake shi sai je maka yana waka yana shiga ta kaka cewa shi ya san ko gaban wa bakin su zai iya kwace shi ai kaza kaza kaza ai kaza kaza ai wayo ne wa annabi ai ne aka kyale shi ai ba ita na yi da aka tura shi ko kuma sai da shi gashi ya ko ko ya yi ne da musulmai da samu tun sara ta azu a gare ba ba su kama kowa ba sai shi kada ya ta samu saboda ba za a nuna maka mu'jiza dama cikin talala aka yi ba a kama kowa ba shi kada ya ta kuma sai gashi da wannan sulale sai shi da ji na yi maganganu amma dai wannan kai ina tabbatar ba lahi in ka fi da ba za a san ba da shi da ai an gawa mun ka fi wata lokacin mu ba ka sani kama ka ai lahi ka zo zuwa zuwa mana magana ce a jihar
واستعينوا إلى الغيب ولا صلى الله عليه وسلم وسعيد
لأنك mai hikima mai dabara mauni iza da gairi wanda wato aka yi masa wa'azi da waninsa waje ne aka zo ana tsallakawa ana aka hana tsallakawa kana kana shirin ka tsallaka sai wani ya za ka tsallaka yana tsallaka sai ga an kama shi an bar duka sai da ya fito suwa in aka je mata shi a nan da wa ake da kai ake aiki yau ka kai an ce wai irin mikayoyin da ke fi ba zuka ka wai da kura da wato da damuka da kura da da- damuka da zaki ne da jila suke suke goma rauna uku ne akwai jila da kura da zaki suka yi suka yi goma rauna aka kama namun daji da yawa sai za ki ce kun yara ba sai ta kasa uku ce wannan ka ɗauka wannan ka ɗauka wannan jina ya ɗauka haka za a yi ta kashe ya yi baya baya baya kawai da ya ruba abu sai mace ta ya fi zuwa za a kama ya kashe ta ya ɗauki ce maka cikin sauran kayan farautar sai ya ce wa jila kai raba yake raba ya ce sai ka ki raba ta shi yake wannan naka ne in ka tashi ka haka wannan kuma dan ka da daga yawo da rana sai ka ci wannan wannan kuma da dan ka hakan da sai ka ci wannan da ka ai ka ko yi rabuwa kai to wajen kura a sai da wani gudu da gani ka hakan wannan rabar sai ce wajen kura na kuri kaga hukuncin da aka yi wani Allah ya ta ba mu labarin adawa yana ba mu labarin samudawa yana ba mu labarin abul hakim yana ba mu labarin sa'awar mutane a dan mu ne wa wasu Eh, mu wa wasu mu ga yadda wasu suka tafi Allah yadda Allah ya yi da su to kai kuma ba sai ka ce ba sai an ji ma wasu da yadda za a yi ba idan ba ka da uba to saurari mai uba kada wani jimin a wanda shi ya gaya masa sosai ma sai kai shi ne arba'in na mutu da gobe ne mai annabi shi ne wanda aka masa wa'azi da wannan sa
في أخواتها وأولادها والعالم في مصنعها fi an kawai ha a cikin kuma irin waɗannan mazubaru da zara suna da sunama yayin su ba za su kirgu ba wanda in ka ɗauke su a kowane ma'auni sai su hau kamar inda bal'amani bin ya yi na bal'amani bin ya yi kowane ma'auni kowane irin aiki kowane irin abu da ka ɗaura wannan sai ya za komai niyyar ita za a duba me ya niyyar mu abin da ya niyya wanda ma da kullum riyar tsanawa shi sa ake kama hujja da wannan a san cewa duk mutumin da ya saki matar da saki uku tabbas saboda abin da ya niyya a zuciyarsa mutumin da ya niyya ya ce bari saki uku zan masa kuma ya kudure haka kuma ya ce za su ce da saki uku mu ne ba da kuma ce aba uku bane ɗaya ne to da me dogara zama da amana duk ne ya ce wanda ma da kullum riyar malam da za ka yawa irin waɗannan abubuwa da yawa cewa alharin kudu'atu yaƙi ɗan yaudara ne ko yaƙi ɗan hikima ne idan aka ce suna yaƙi da mutum kuma ya halatta akan duk addabarar da za ka kai nasara a kansa ya halatta ka yi ta ko mene ne ka yaudare shi inda mutum da kake nema za a kashe ba a ji abin da ma kai ɗazu zai ci ba wanda wannan ai kaga ba wai ba ta fara da nazara ce ba da duka ce shi ko irin ya samu na samu duka ne نعم ما يدرك الناس العجب أبدا يذكر كلا أن بابا ما يجي مطبلها أكيد أولا تكون شيء kuma tunani zai tafi da shi a cikin hikimomin ka lokacin da da wula ta ba mu a ta sahabar da suna cewa da shi sallallahu alaihi wa sallama ma ba ainihin da yi wa sauƙi suka ce ya rasulullahi mu mu taɓa ganin wanda ya bi ka fasaha ba fasaha ka tana ba mu mamaki domin sun yi masu magana su da kansu sun jinjina amma wa ma yanzu mu yi magana ya ce ah wa ma yanzu mu yi to me zai hana ba zai wani fasaha ba bayan an saukar da alƙur'ani da harshe na harshen da ya zama arabi ne wanda yake bayyanalle tunani da nake balarabe ba koyon shi kuma alƙur'ani Allah ya zaɓa a yi shi da yare da mu zana wani zama masa a wani lokacin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan ce ana alƙawar al'araba bai da addini ana amsar arab yace ni alarabawa na fi kowa fasaha yace bai da aminin kurashin ba wai dai ina ba kurashin ko kuma a dan kasancewa ta ba kurashin wannan sa'adu kuma na tashi bi garin sa'adu na tashi a garin garin sa'adu wanda a ƙauyukan laraba babu kawai mai fasahar wannan kawai. Zara sallallahu alaihi wasallama ya tashi a ƙarƙashin renon حليمة بنت أبي ضعيف وتفسير الأبوين كان يجي في الشهادة بنت عبد الإبراهيم وقال وانا يعني الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم كاشيان ألا أقول منها كذي تفعى أطلاقا سوى مين المطاعم domin ni mutum ne da ya aka haifa a ƙauye na girma a gari ko ya haɗa fasahar mutan ƙauye da fasahar suka zambo saboda haka yana da fasahar wani hadisi ko shi akwai maganganu a kansa cewa ana akwai wanda daga misali shi ne da wani fasahar mutumin da yake faɗa misali ma'ana duk balarabe shi ne na daga misali domin su suke da rabi ko ba mu da rabi a haushi baya da ba mu sai ra mai yau kawai in an ce wannan daga misali yana nufin laraba ba ba shi da domin shi masu magana da rabi
وبه أعلم بذلك صلى الله عليه وسلم وقوة قائلة بذلك ma'ana an haɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin haka wasu ƙara da su ba ne uwa ta bujira irin da ƙauye ma'ana fasahar ƙauye domin abin da yasa mafi yawancin mutumin ƙauye fasaha ta tana tsayawa irin wanda ya gani daga mahaifiyarsa da kuma babansa bai haɗu da kowa ba wanda zai ci kallon fasaha amma yanzu lokacin da kake koyon magana wajen babansa kana buga wani zai kwakwa wata kana buga wani zai kwakwa wata saboda yawan haduwa da mutane amma a ƙauye sai ka samu mutum sai ka shi sai kuma su zai kuma kansu sai ya shi kada mai magana da kuma ba zai da ita saboda haka duk abin da ya samu na fasaha to da wannan zai kuma duk abin da yake so ya ta'abiri a kansa ko ya bayani a kansa sai ya bayani ba tare da ya nemi taimakon wani yana da yaran da cikakke tsabtatacce guda ɗaya ba ta fada da wani yare. Wanda za a rasa da kuma babban magana irin ta kawai da kuma fasaha ta lafisar birni da kuma can wato zancen birni domin shi na ƙauye akwai luga ma'ana sanin yawan akwai jari akwai jari mai yawa a zance kuma akwai zafi na magana da fasaharsa ba amma kuma wato ba badi'anci ba ƙare ba gwaninta domin shi zan yake magana a ƙauye ba da jama'a yake magana ba da tana yanzu ya yi wata magana kwalliya ko dan ya burge wani saboda haka bai saba bai san tafiyar magana abin ni ne ake yin magana ce a mata kwalliya saboda mutane su dawo da yawa suke sauraro shi mutum birni ya iya zance da kwalliya amma ba ya da ruga da yawa tsari bai da fasaha da yawa tsari to idan mutum ya haɗo fasahar kawai da kwalliyar magana irin ta birni to in yana magana wanda bangare sai ya iya to ba zai iya takara da shi ba laraba suna da 'ya'yansu kawai don su koyo fasaha su koyo yaran su tsantsa kuma su koyo wato jarinta su koyo rashin tsoro su koyo ƙarfi na iya aiki wanda dan birni ba ya duk mutumin da ya tashi a ƙauye ya yi rayuwarsa a ƙauye za a ga ba abin da zai sa ya tsoro domin ya saba tafiya a daji ba kowa shi kadai ya saba tafiya a cikin tudu ya saba tafiya tare da dabbobi da ƙwari iri-iri ya saba kwana tare da su amma dan mun yanzu keke kuma sai bai ne balanta na ka dangane amma mutum da ya tashi a kawai babu dabbar da zai su su ba zai ban su ba aiki ba zai dame shi ba sai ya iya wani to amma idan ka shigo da shi gudu kuma sai ya kasa mu'amala irin ta gudu domin baya magana a hankali sai ya saka murya ya kasa tsawa domin magana su mafi yawanci da dabbobi yake kuma sai ya mutu tsawa to in yi zuwa cikin mutane masu da haka ne sai ya gaida daga wa mutum a kuma ba zai a hankali ba saboda wani yawanci dabba ne su yi sai ya ɗaga wani ya yake masa wuta ko kuma gona ce ba a haɗa suke ba da shi da makocin da suke hira makocin da yana noma shi yana noma haka suke hira wanda ya ɗago miliya wanda ya ɗago miliya to haka suke yin magana da saboda haka in ya zo birni su ko birni ko kuwa kusa da kai sun na magana a hankali kuma zai daga miliya ke tsawa kuma ya yi da kansu saboda haka to kuma abin ne da sai a rasa ya tashi da taho da wata mata amma kuma a tsara masa yadda ake so da haka da suka dan su kauye ya shekara hudu ko biyar to duk abin da ake son da samu ya samu ba ta bari ya kai shekara goma ya fara ta sama balaga in ya balaga a kauye to kuma zo mun sai an wahala a cikin a hakura a mai da shi to amma idan wato ya zama da kafin balaga ta same shi an ɗauko shi an dawo shi ne zan da kuma sai ya daidaita baya tsoro baya tsoron duhu baya jin wahalar aiki baya shakkar tafiya baya duk abin da na jarumta ya iya shi kuma nan sai a sanka shi ya ce mu'amala da mutane da sauran jama'a. Duk wanda wannan da misala ya tashi a kawai kuma ya zai rayuwar birni to kuma ga karfafa Allah ta ba da ta'ala ita take tare da shi kuma da yake cewa addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi to duk wani wannan kuma Allah ya san wata yi da dabar da ita kuma shi ke koya ba kuma yake tsara ba ko wanda yake ba kuma da da wahayi wanda shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala mutum baya iya hada da ilimi wanda ta san malamin sa wato ba a koyi ilimin sa to ya kusanta almajirin ba akan kusa da ilimin sa domin abin da zai zama gun guda masa abu ne wanda ba za a ji a wajen kowa ba sai a wajen kuma Muhammad tana faɗa a cikin sifata wata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayan ta faɗi sifar halittar sa mun tana magana sifar magana su ce hulhul banti in yi magana bai daɗi wato magana ta da ɗanɗanawa ake da hanji zaki saboda ta zama ita mutum da ƙauye amma ya zo daga birni ya birge ta iya magana fasulun magana ta take take yake yi lanabarun ba wato mun ta take wace magana ta mana lafiyar shi ta bane ta kai wani kuma ba sirri ba magana barkatai ba ma'ana babu kai ba da yi a da na aisha tana cewa da bai rubutu zai rubuta maganarsa ba za ka ce mai mai kamun ba saboda yadda yake yin zai yi ciki kawai ba a annan yana hula wa ra'ayin wato ita kuma ba a bada suke cewa ka annan mal'ika hu kai ka ce zancen manzo da sallallahu alaihi wasallam a kallon musa lu'ai lu'ai ne aka zura a harka ma'ana daga wannan gwalfin sai wannan gwalfin daga wannan gwalfin sai wannan gwalfin tace kuma ya zama mai gwarjin sauti ma'ana muryarsa wato murya ta daga jikin sa namiji ne yake yi da ƙarfa ba wani tsoro ba أذن الله من لجاة مريا صلى الله عليه وسلم abinda shirar mutum ce haramun ne mutum mutum ya kawai ce ɗan wanda fiye da kwana uku da biyar ba amma ba wai ana da mutum ko yin jira ba mutum da ya bata ba shirar ba shi ne sabu da sai ya zama abokin da irin na da ya zama kuna suka ce wata filimu ya kuruji ku ka ce masalamu alaikum ya fidda kai ba za a ce tana gaba da shi aƙalla ko goma daga ce masalamu alaikum gaina shi ke nan amma ba a wajen ta ba sai sun zauna kuma sun ci gaba da yin irin su da ko kun tafi yawo ko kun yi wani abu amma ba in kai kace mana sarawa ne sai ki amsa kai ka sauka wani ya ce wallahi sallallahu alaihi wasallam ni nake kula shi baya kula ni ni nake ba shi baya ba ni ni nake wata mazala yake in yadda ka faɗa abin haka yake yadda kake masa nan haka ke ne wa yake kamar kana aka ba ka kudu alaikum bil balla kamar kana zuwa maka su soyayyen yi da wuta a kan ma'ana sai da kai wani sallama ya tsamsa su mutu da hudu da da zai gano da shi ma sai mai da ba sallama ya tsamsa ba da yi kana mu'amala da mutum hadisin jiya da ya ga shi ala ne da babu annabi a cikin abokan da shi wanda duk wanda take masa ba shi ne amma haka haɗi da ya kuri ko da ya zo da rama ko da ya zo da rama ta faru da ya fi gama wanda ba ta ka a kasa ne da ya sani ta kai ba ko da ka yi Allah ne ba ka da Amin. Allah ya ga ranar